من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المهدر والشعب في بنزلة تأتي لنا بالزفر وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الفصل التاسع عشر
فصلي نظم الشاكرة الآيات في دروب الحيوانات آية دبن دبن ainihin dangane da dabbobi daban-daban waɗanda suke magana suka sallama wa magana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na حدثنا ثلاثة بن عبد الملك أبو حسين الحافظ نعم.
حدثنا أبي نعم.
حدثنا القاضي أبو يونس نعم.
حدثنا أبو القضي الصغير نعم.
حدثنا خالد بن قاسم بن ثابت نعم.
عن أبيه وجده نعم.
قال نعم.
حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران
نعم حدثنا محمد بن نعم.
خبيب حدثنا يونس بن عمرو نعم.
حدثنا مجرد عن عائشة رضي الله a wannan عنها hadisi ya fice daga nan na insha Allah kara mata yadda ta ce cewa وأن عندنا ضاجن na ta ce a wurinmu a gidanmu a gidan maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce akwai daji nan ma'ana irin dabbobin gida din duk dabbar gida wacce ta ce muna gida na shirin ta daji kamar kaji in kuma masu kafa hudu ne kamar ta akuya kamar rago da dangin su duk dai kusan su ne ko akwai yadda su kuma karnuka ne dabbobin gidan su ko ba su ne to yawanci al'adar mu gidan su kamar su kaji a da sunan su akuyoyi da cinciyoyi yawanci su ne dabbobin gida to na na ta ta ce su ma suna da irin waɗannan dabbobin gida ɗin a gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله sallallahu alaihi wasallam ta ce idan shugaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana gida أمر وثبت مكانه sai wannan dabban mukaddar afiya sai ka ko dan rago haka sai ya shiru ya ik bari bari shiru ba ba zai mai ba zai kuka ba sannan ba zai dinga tsalle tsalle ba sannan ba zai dinga kaiwa yana koma ba zai zauna ya nutsu a inda yake ba zai taɓa mutuwa saboda ladabi ga annabi Muhammad na نعم فلم يجيء ولم يذهب ba zai je yana kaiwa yana komowa ba mm.
وإذا خرج رسول الله sallallahu alaihi wasallama amma idan shugaba idan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fita waje جاء وذهب
sai kaga yana kaiwa yana komowa yana kaiwa yana ta zirga zirgar shi a ƙasar gida kaga akwai amma ko rago ko dabba ya san girman manzon Allah kuma yana da ladabi ga shugaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am وروي عن عمر رضي الله عنه an rawaito daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda sallallahu alaihi wasallam shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wani taro da cikin tarurruka wanda wani sahabi ya gayyata da cikin sabon manzon Allah yace sai ga wani balarabe ya farauto da mu sai annabi ya ce masa man haza mai ka farauto sai an yi sai eh ainihin sun suka ce ya annabi sai shi ne balaraba kafur shi balaraba kawai shi ne kamar yace a wani ne wanda na ga an tattaru a kusa da shi haka alamun ya ga sabon bakon abu da isa ba gani ba kawo nabi wanda sun suka ce kai ba ka sani wani annabin allah ne ba sai ya ce sai ya ce mai shugaba wai ya rantse da lata da uza ba zai imani da annabi ba sai idan wannan daurin ya imani da shi ma su da bisan ya zo gidan aiki ba na نعم.
فقرأه بين sai يديه ya jefa da man gaban manzo Allah ya ce gashi nan ka sashi magana ya fa farato da man yayin kaji ba eh وقال النبي sallallahu alaihi wasallam sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce madamo صلى الله عليه وسلم ya kai wannan damo وجاءه بلسان مبين kawai don sai an sa masa da an sawa irin gurginan nan harsu ma'ana harkar larabci ne kyau kowa a wurin da yana jin maganin da لبيك وسعديك يا زين من واك القيامة ya ce labbai ka wasu adai ka an sawarka sannan arziki ya tabbata gare ka ya wanda kai ne adan taron alkiyama da wata ma'ana dan sai Allah ta sharƙa ka ji da mu ma san dan Allah za ta sharƙa amma wani mutum yana tun yana musu Allah ta kare now قال sai ce masa من تعبد kai da mawa kake bauta ma قال sai an da waye ce في السماء أرجه wanda al'arshi shi take cikin sama kaga ba wanda yake cikin sama ba والأرض سلطان sannan mulkin sa yake karkashin yake cikin ƙasa وفي البار سبيل sannan hanyoyinsa suke kan tsandauri kan doron ƙasa a cikin cikin ayi sannan hanyoyinsa suke cikin koguna da tekuna hanyoyin jirgin ruwa kenan.
وفي الجنة رحمة a cikin aljanna kuma akwai rahama ta sa وفي النار a عقاب cikin wuta akwai kubarsa wato azabarsa kenan قال sai ce فمن أنا to ni na ji ka faɗa Allah ya ka fance shi ko ka san shi to ni wane ne ni magana ta قال kama za ce dan waye ce رسول رب العالمين alami kai kuma kai ne manzon ubangijin ta kai ya rasulullahi وكاتب النبي kuma kai ne shugabancin annabawa قد أفلح من صدق duk wanda ya gaskata ka ya rabauta ya rasulullahi وخاب من صدق kanan duk wanda ainihin ya karyata ka ya taɓe ya rasulallahi لما الأعرابي balarabe gigi ce ɗin mutumin da ne ce ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullahi magana da kana kalmar shahada kaji ce kaji dabo kaji akuyar gida ko dabbobin gida suna rantsuwa da ladabi ga shugaba sannan kaji da damo yake da ladabi ga mawanda da annabi ya shaida da annabi maulana rasulullah na'am ومن ذلك قصة كلام الجيد المشهورة ainihin daga wannan kuma ainihin kissa na uku shine kissan maganar kerkeci ko kura wanda ya shahararren kissa ne kowa ya sani ya ce daga hadisi ibn kudari Allah ya kara masa yarda
بين إن يرعى غنما له أراد الذئب لشاة منها ya ce ana nan wani ainihin mab- wani maki wacce yana kiwon dabbobin sa a kuyoyi kawai sai wani ainihin kura ya ke to zai tafi akuya guda ɗaya. Mm.
فأخذها منه sai ya kwasa akuyar ya cafka bai cafka da kyau ba sai ya kwace kulli shi mai koshi ya فأقع الذئب sai ainihin shi abin nan din eh, kyarkyakin kurin kenan sai irin irin zaman aka din nan shi ne sabuwar sa a ƙasa ya ya ya dace ni kadda hannayen sa haka din ina irin zaman nan kafofin sa na ina haka shi kuma ya yi haka a kan shi ne shi ne ku shi ne zaman dabbar irin wannan irin dai alamun abin tausayin nan yana jiran ya ga ikon Allah eh, irin an cuce shi ne Mm, an kwace mishi a an kwace mishi na na وقال
sai للراعي ya ce mamaki wacin nan ألا تتق الله كنت بيني وبين رزقي yanzu kai ba ka ji tsoron Allah ka shiga tsakanina da arziki na Allah ya ba ni gashi na gani a rubuce Allah ta wannan ɗauka amma wai na ɗauka na kama kuma kai ka zo ka fuje da ƙarfin tsiya an ya kai kana jin tsoron Allah kuwa ɗan kwaya ɗayan sai ra'i ya ce masa sai mai shi ya ce masa الأدب من جيد يتكلم بكلام الإنس ya ce la ila illallah abun mu wanda ke wala lallar shi kamar mu ne fa'aji ko ya ce abun mamaki yau ga kura yana magana magana ɗari na mutum yana jin kira yana waki قال الذئب sai kuran ya ce masa ألا أخبرك بأعجب من ذلك ya ce wai ka san wanda ya fi da ban mamaki ka san wanda ya fi da zama abin mamaki Aha.
رسول الله بين الحرتين يحدث الناس sai ce ai kai ne ka fi da zama abin mamaki na ƙarshe sakamakon daga annabin Allah ta Allah Muhammad ya zo yana tsakanin waɗancan ainihin duwatsu ko tuddan ƙasa guda biyu ma'ana tsakanin tudun maka da madina ko ko wannan shi ne da yake yawan shigar maka da madina yanki tudu tudu ne. to ƙasa mai tudu da duwatsu ana ce maka hera ya ce to tsakanin wannan tuddan da kake hankowa annabin Allah yana nan yana lakana addinin musulunci ya zuru sabon Allah amma kai kana nan baka je ka yi imani da shi yana ba mutane da yawan sabon Allah na'am فأسر النبي صلى الله الله عليه وسلم akan makiyocin ne sai zuwa Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أخبره ya bashi labari قال النبي sallallahu alaihi wasallam sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce masa قم فهذبهم um tashi fa habibu ka ba mutane labari su ji abin da ya faru tsakanin sai da ainihin kura da hakan alheri ثم قال sannan ya ce صدق kai gaskiya ya rasulullah sannan shi ma ainihin suka ce gaskiya na والحديث فيه قصة ainihin wannan hadisi akwai kissa a cikin sa ne tsayi وفي بعده طول a cikin sashen wani kiskosan akwai kissa masu tsawo a ciki وروي حديث الذئب عن أبي هريرة wannan an rawaito wannan hadisi na maganan kura da zabe hoyare ta bayan wannan ruwaya da muka rawaita muka faɗa yanzu na بعد الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه wasu sashen hanyoyin hadisin an rawaito da gabo hoyare ta Allah ya kara masa yarda فقال الذئب sai kiwon sai shi kuran yake daga inda kuran ya fara magana أعجب yace wallahi kai ka fi da zama abun ban mamaki واقفا على كلمك وتركت نبيا لم يبعث الله نبيا قط آدم منه إنه قدوا yace abun mamaki kai ga ka ka tsaya a cikin dabbobinka alhalin ka bar annabin Allah Allah ya taba aiko da wani annabi mafi girma mafi daraja mafi alkadari mafi alfarma kuma wannan annabi ba kai can ya isa da sako su kuma kana cikin dabbobin kana da shirka amma kai ne abun mamaki ka ji ne ba abun mamaki قد فتحت له أبواب الجنة yace shan kofofin aljanna an buɗe masa وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون yace لهم sannan yace sannan ainihin ma'abota shiga aljanna sun daga cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sharfa وأشرف أهلها على مم.
أصحابه مم. وكان- ينظرون قتالهم mutanen ainihin mutanen aljanna su ahalu hakila mutanen aljanna sun fararo zuwa wurin sahabban Maulana Rasulullahi suna jiran ran da za a yi umarni a je yaki a fafata don su samu damar shiga wuta aljanna saboda jihadi ne za su shiga aljanna da wani gida to suna jira a cikin ga annabi ya shelanta yaki su je su fararo da rawun su a tafi aljanna duka to kuma ga hakkin dabbobi suna nan kai na وما بينك وبينهم إلا هذا الشعب yace tsakanin kai da wannan annabi ba fa wannan tudun kasan ne ba kawai tsakanin kai da shi akwai wani tudun kasa da ke tsakanin su ana wata tudun kasan za a shiga garin Madina yace to wannan tudun kasan ne kawai ke tsakanin kai da shi na وتسير في جنود الله in har ka kulla ka wuce wannan tudun zaka kasance daga cikin jina Allah madaukakin sarki ma'ana zaka kasance cikin sahabban Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال الراعي duk wannan magana fa kuran da yake gaya shi yake yi ba duk wannan magana magana duk kuran da haka sai maki wancan nan ya ce من لي بغنمي to na ji sakon ka kuma na gamsu to zai wane ne zai kula mun da aure na قال الذئب sai ce a sai kuran ya ce ana to ina ina wani ai ni ne kawai ai ka kawo kan da kawai ka je ka dawo na فأسلم الرجل إليه كتبه daga nan ya miƙa mashi sandan ya tafi wurin maulana rasulullahi shi kuma ba akwai da ta gudu shi kuma kura ya kama ciwo kaf kaf kaf kaf kaf da ta ɗauka nan ta ɗauka nan ba wanda ya yi irin mu'jizar maulana rasulullahi dan ورجل قصته وإسلامه ya je wurin maulana alaihi salatu wassalam ya ambaci cikin sassa kuma ya miƙa masa wuya mana ya musulunta ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل eh sannan kuma ya samu maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana cikin yaƙi a wannan lokaci فقال له النبي صلى sai الله عليه shugaba alaihi salatu wassalam ya ce masa وسلم خذ إلى جننك تجدها بوادها to kai ka koma wurin dabbobinka za ka same ta a cikin da yawan ta ko ibi ciwo kai ba ووجدها آه.
كذلك sai ya koma ya same ta yadda ya batta ko da ba da ciwo kai ba kura ba da ciwo ɗaya ba وضبع للذئب شاة daga nan ya kama yin afiya ɗaya yanka ma ainihin kura ita ma ta tana ta hawa to kaji yadda ainihin kura ta yi ba da ta isar da saƙon annabi muhammadu sallallahu ga wasu shi kuma ya ji ya ga abin da ta faɗa mashi haka ne kuma ta mashi albishiri kuma ya je karɓa ta da mutum shi da yawan cigaba da ciwonsa sannan shi ma ya ba ta jiki wannan yan uwa ba abin mamaki ba ne kaga da halitta fa sallama maulana rasulullah la kara mana garin girman Allah Mm.
وعن عبان بن عوف رضي الله عنه an karbo da kofa na jira aukin Allah ya kara masa yarda أنه كان صاحب القصة shi ainihin an karbo daga an ce shi shi ne sahibin iskar shi uba da jira aukin da an ce shi ne a wata baya mata magana an ce da shi wannan abin ya faru والمحدث بها kuma shi ne mai ba da labarin abin da ya faru da shi da kuma kura مكلم الذئب kuma shi ne wanda ya yi magana da wannan kuran duka a wata ruwaya عن سلمة بن عمرو بن أكوع wani magana kuma daga salmata bin amr dan akwa'i وأنه كان صاحب هذه القصة أيضا an ce an yi shi shi ne ma'abocin wannan kisan shi amr bin akwa'i kenan
وسبب إسلامه بمثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه kuma da sababin musuluntarsa da kwatankwacin wancan hadisi na farko da muka rawaita hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda
وأخرجه ابن وهب ainihin ibn wahab ya rawaito ruwaya kwatankwacin haka أنه جرى لأبي سفيان بن حرب cewa wani abu ya gudana tsakanin shi da abu sufyan bin harbi وصفوان بن أمية da tabbana kan ainihin ibn umayya tare da jiyu a tare da ainihin kuransu وجداه أسد ظبيا ainihin sai suka samu shi kuran yana kokarin kama barewa Eh, ودخل الظبي الحرم sai barewa ya falla da gudu ya shiga harin ya shiga dakin kawa yana ya gudu mur- kuran kenan فانصرف الذئب sai kuran ya tafi ya gane shi ka san dalili ai harami ba a farauta dabbobi ma sun san ba a farauta a harami sai kaga kura ba ta kamu ainihin barewanta daga harami ba na'am فعجبا من ذلك sai abu safwanu ainihin da shi kuma safwanu suka yi mamaki kamar yadda ba a lokacin da abu safwanu ya musulunta ba suka sha mamaki فقال الذئب kawai sai kuran da sai biyo kalle sai ce أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى ya ce النار abin da fi wannan ban mamaki shi ne lamarin ku ko daina ga muhammadu dan abdullahi can a cikin garin madina yana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci da aljanna ko kuma kuna kiran ke zo a shiga wuta ita ai kuma zama abin mamaki ba ni da naje kama ainihin barewa na ya gudu mutane da shi ya shiga har da mutane shi ba wannan kura ne ga mawu su ba da da suwar su su biyu ya ga musu wannan magana na'am فقال أبو سفيان abu sufani sai ya ce والناس والبلدان إن ذكرت هذا بمكة sai ya ce masu jani bin umayyata ya ce ranar da lalata da uzza idan ka je gida ka ba da wannan labarin a cikin garin makka ka ce kura ya biyo barewa barewa ya shiga ɗakin ka'aba ya shiga harami ya gudu ya yi kyale duka ya juya sannan muka ce abin ban mamaki har ya san girman harami ya juya ya ce mana mu ne abin ban mamaki ga mamman sai yana kira mu zuwa ga aljanna mu kuma na kira a zuwa zuwa in ka je ka bani labarin alkur'ani duk mutanen maka sai sun gudu sai maka ta koma ku bai duk maza sai sun koma musulunci ta koma garin mata zalla mm yace kenan kare ne kare ba ku wani ba na'am Mm.
وقروي مثل هذا الخبر sai ga an rawaito kwatankwacin haka وأنه جرى لأبي جهل وأصحابه Abu Jahal da mutanensa haka ya guda da tsakaninsu da shi وعن عباس بن مرداس daga Abbas dan Mirdasi لما تعجب من كلام دمار سلمه lokacin da ya yi mamaki da maganar wani ainihin gunki shi mara magana dama gunki yana magana ne abin mamaki sai ranar gunki ya kama magana ya kama waƙi annabi Muhammad في شعره الشعرى gunki ne magana ya shida da manzo Allah kuma ya kama ya ban annabi yana rera masa waƙa الذي ذكر فيه النبي صلى الله Lawa alaihi wasallama wanda aka amince annabi a cikin sa mana a cikin yaban waka akwai ambatan shugaba alaihi salatu wassalamu
عليه وسلم إذا طائر سقط yace sai ga wani tsuntsu ya sako daga sama قال sai yace
يا عباس ya abbasu تعجب من كلام دمار Shin kana mamaki ne akan maganan wannan gunki da baya magana?
ولا تعجب من نفسك Ya ce to, abun mamaki kana mamakin maganan gunki ne da zai magana ba kai mamakin kanka ba ga annabi ya bayyana ka iya ka ba da gaske.
يدعو إلى الإسلام Yana kira zuwa ga addinin musulunci.
وأنت جالس Kai kuma kana zaune kwam. Ba ka je ka yi imani ba, ai sai kuma zama abun mamaki.
كان سبب الإسلام Yace da ya ji haka ya kai kofi ta ce zai musulunta. To kaji ashiya ya ka abuwa. Na'am.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله an عنه karɓo da hadisi daga jabir dan abdullahi allah ya ƙara masa yarda عن رجل
sallallahu alaihi wa sallama game da wani mutum wanda ya zo wurin shugaba sallallahu alaihi wa sallama kuma ya imani da shi shi mutumin yana sashin wasu katangun garin haibara ne can garin yahudawa kiristocin nan ainihin yana cikin tsakiyar tumakinsa ne yana kiwon tumakinsa sai ce ya rasulallahi yaya bayan annabi ya kira shi ya musulunta sai ce rasulallahi ya zami da awaki domin libin ka zami sai maza Allah ya ce masa ka taɓa fuskanta da sandanka ka bin nan kana ciwo kai haka kai haka in shigo ka fuskanta haka haka ka masa haka ka kaɗa su gidan jin rasu Allah Allah zai rike maka amana ka kodai ba za ka ɓata ba har sai ko shi ka ji masu duk fa dabbobin biyu ne uku hudu biyar haka garke guda kowace yanke daban ita ce ka fuskan kowane ka nuna maka ta gida ni kuma na maka alƙawarin Allah zai tsere maka amana za su ji har gida kuma kowane su gidan lafiya ba ko shi ta nisa ya aikata haka kowace akuya ta tafi hasar ta shiga gida lafiya ta ko ciwo ke wucewa saboda mujizar Allah Muhammad na an karbo daga hannun Allah kara masa yarda sallallahu alaihi wasallama shugaba sallallahu alaihi wasallama ya shiga ya shiga ainihin wani katanga na wani bala na wani na wani mutumin Madina da Abubakar da Umar da wani mutum daga cikin ainihin mutanen Madina suna wajen a cikin wannan katanga akwai awaki da tumaki da yawa dukka annaba na shigowa ko su kafa da su jira wa annabi Muhammad dukka sai sai Abubakar ya ce la hawla wa quwwata sai ce wallahi idan akuya ta maka fada da da da abin su filan dabbobi sai ce wallahi mu ya kamata mu da rashi abakar ba sai jita ita wallahi mu ya kamata mu da rashi an yi ta mutan girma an yi su sanin girman ka in to ga kuma ai sujada mutum ne na aina Allah ne ko magana ce ne masu dama ba amma tun da zuciya ta sallama ai shi لا وعن من كبر أبو هريرة الله كان مسا يرجع لا عليه وسلم جبا صلى الله عليه وسلم يا شيغا وني كانغو kawai sai wani raƙumi ya zo kawai sai zai yi gurfa ya shiga daga mulana masu shi ma aka ambaci kwatankwacin wancan ruwaya ya ta haka tsaya ko kan shi ke alhamdulillah to ɗan uwa mun jiyar da dabbobi suke girmama walana rasulullah suke faɗuwa suke gaishe shi suke amsa kirarsa suke ainihin shaida saƙonsa wannan abun ƙara imani dama duk kalar karanta wannan kenan ko ka samu ƙarfin imani da maza Allah da ƙarfin tasirin ka da shi da ƙarfin koyon ka da shi da ƙarfin koyin ka da shi da kuma ƙara ladabi gare shi ka ji akuya baya tsalle-tsalle a gida saboda maza Allah na gida akuya ya fi girman mazalla baya lalle saboda ladabi ga annabi Muhammad baya kuka baya cewa me kenan ko yana jin wa ko shi da alƙa ya tafi tudu tudu ya ji ya ruwa ko ya da wala da wala ba zai kuka ba saboda sai ka mazalla kudu kaji wajen gobe sun san girman Allah haka Allah da bigar shi irin haka amma mutum ne sani ba Allah Allah ka kare mara wasu wanda ka kara wa wanda wanda Allah Allah ka kare wa wanda da ayyukan ba kuma sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وغلق والخاتم وصلاة العشرات والعالية أصحابك المسلمين وعلى دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام